بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الصجواء وأن سافية من البركة سافية تلهدي يومنا أشرين دقيقة قوة بالكعدة hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam alif dari hudu da arba'in da hudu daidai da goma ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na garin ƙor'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ashiratin nisa na babban malami mahaddacin hadithi alhafizu abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullahu ta'ala wannan shi da rasu na na tara a shirin yin karatu wannan littafi kuma har yanzu muna nan a babin alghaira babin da ke mana bayani game da kishin mata yau za mu tashi hadithi na 28 a hadithi na 27 a cikin yaran gida hadithan wannan littafi kamar yadda malaminmu malam khidir ibrahim as-salafi hafizahullahu ta'ala ya kawo a wannan nuska tashi wacce wata ta haƙiƙi Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi malam ya ce qala akhbarana sulaiman ibn daud qala akhbarana ibn wahb قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول إمام النسائية مالم مالم سليمان ابن داود يا بام لاباري شيكما يشي ابن وهب يا بام لاباري شيكما يشي مالم ابن جريج يا بام لاباري shi kuma daga abdullahi ibn kathirin abdullahi ibn kathirin shi kuma ya ce ya ji muhammad ibn qais yana cewa sami'tu aisha ta taƙulu na ji aisha allah ya ƙara mata yadda matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama tana cewa ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعني بنا باكو لاباري با نمن ظن الله صلى الله عليه وسلم تاردني وانا ابن دياء فسكانني دشي قلنا بلى نتي ديت مكشي ديت إيه كبام لاباري قالت تشي لما كانت ليلتي yayin da ranan kwana na yayi in qalaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juyo ya taho gidana fa wada'ana alaihi inda rijlaihi sai ya sanya takalmansa kusa da kafafuwansa inda zai kwanta wanda wannan ya nuna maka cewa zai buƙaci waɗannan takalman ba da dadewa ba zai sun ya ya fita daga wannan ɗakin da ya tashi da fita kalmansa a madadin ya basa a kofan ɗaki sai ya sanya su kusa da ƙafafuwansa can kuma zai sanya kansa kusa da ainihin wato iyalinsa wa wada'a rida'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aje mayafinsa shine wanne na saman kenan ko mayafi na sama kenan na ƙasa kuma a ci mishi ne da hausa yawwa akan ce da shi kwarjalli to sai ya yaye mayafinsa na saman kenan sai ya aji an gane wannan wa basa qarafa izarihi sai kuma ya shimfida gefen kwarjallansa akan gadan ala firashihi akan shimfidarsa wa lam yalbas bai dade ba illa raisa ma anni qad raqattu sai gwargwadon yadda ya dauka cewa nayi bacci an gani kai ka ce kamar ya shigo ne da ya shimfide ni idan nayi bacci shi kuma sai ya tashi je shi a nan gaban sa ta ce ta kuma tana ganin haka sai ta yi lambu haka mata suke wajen bin diddigi ya kai ya su ba sa so abu nasu amma suna sa su dinga bin na mutum kuma wannan halitta ce a wurin yamaci ta yi wannan kishi saboda haka walam yalbas illa raithama dhanna anni qad raqadtu bai zauna ba sai gwargwadon yadda yake tsammanin cewa ai na riga na kwanta ma na fara bacci thumma ta'ala ruwaidan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya takalminsa a hankali wa aqadha ridaahu ruwaidan ya jawo wannan zanin nasa na kwarjalle an gani sai ya daura a hankali thumma fataha albaba ruwaidan bayan ya dauki wannan mayafin nasa ya yafa sai kuma ya ƙara buɗe ƙofa a hankali faƙaraja sai ya fita wa a jafa huru sai kuma ya jawo ƙofan ita ma a hankali yadda ba zai tashe ta ba yadda ba zai ɗauki hankalinta ba yadda ba zai iya farkar da ita ba ta yadda ƙila in ta farka bacinta ya ƙare kenan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yana wannan ne saboda kada ya mi kada ya tashe ta kada ya ainihin wato tada mata da hankali ko ya tashe ta daga bacci wa ja'altu dir'i fi ra'si haba ina ganin haka ni ma sai ya dauko mayafina ko dan kwalina ni ma sai na daura a kaina wahtamartu sai na dauki mayafi na hijabi na kenan shi alkhimar hijabin da ake yafawa akai ya sauka ƙasa ni ma sai na je na yi na dauki mayafi na da hijabi na kawai sai na zumbula a jikina wa taqanna'tu izari ni ma sai na daura zani na abuna wa antalaqtu fi athirihi hatta ja'a al-baqi'a sai da dinga bin shi a baya a baya a baya a baya har sai da ya shiga cikin wannan makabarta ta al-baqi'a baqi'ul gharqad fa rafa'a yadayhi thalath marratin sai manzon Allah ya daga hannunsa har sau uku in ya daga hannu yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a sai ya sauke sai ya ƙara daga hannu yayi addu'a yayi addu'a sai ya sauke sai ya ƙara daga hannu yayi addu'a yayi addu'a sai ya sauke wa aqala alqiyama kuma manzon Allah ya tsawaita tsayuwa ma'ana ya dade a tsaye thumma harafa wan haraftu sannan sai manzon Allah ya juyo ni ma sai na juyo da shine a gaba yanzu ya a gaba ita ce a gaba shi kuma ina a baya to amma tun da dare ne shi ma ba zai iya gane wani ne a ina a gabansa ba an gane wannan yana ganinta fa'asra'a sai ya fara yin sauri fa'asra'atu ni ma sai na kama sauri yau ai kasan daga jin wannan kasan akwai kamar rashin gaskiya ko faharwala sai ya fara sassarfa ya fara fofoti faharwaltu nima sai na fara fofoti nima wa ahdara wa ahdartu sai ya shigo gari nima na shigo gari wa sabaqtuhu sai na riga shi shiga gida fa dakhaltu sai na shiga daki na fa laysa illa an ittaja'tu ina shiga nan take ne sauri na kwanta fa dakhala sai manzon Allah ya shigo an gani fa qala sai ce da ni malaki ya aish me yasa miki ne aish rabiyatan ya aka yi naji cikinki yana kumbura yana sacewa yana kumbura yana sacewa yana ɗagawa yana sacewa kamar mai ciwon ma'ana ya naji kina ta haki shine ma'anar rabiya dan almaradur ribu shine ciwon asma to kasai da asma tashi mutum ya yake yi ko yana jin numfashi haka da gyara ki to yanar kina ta shisheka ne kina jan numfashi wai me ya faru ne manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam fa qala sulaiman sai sulaiman yace hasibtuhu qala ina tsammanin ma dai cewa yayi hashiyan yanar kina ta numfarfashi ne kina ta numfarfashi kina ta haki ƙultu sai jin shi la shai'a na ce shi ba komai ɗabi'an mata ne wannan ko da ka ga abin da ka gani idanka in ga ce mai ka ba komai ya ba komai ba komai to kai maka za a ba komu in za ka faɗi maganar ka ka faɗi maganar ka amma in ka ci gaba da jayayya to za ta gaya ma bakan magana kuma kuma ranka zai yi ne zai so su za a ranka zai ɓaci shi kenan sai ce da ita latukhbirinni to wallahi sai kin ban labari aw la yukhbiranni al-latif al-khabir ko ku Allah mai bin diddigin bayi wajen ayyuka da kuma sanin abin da suke aikatawa ya bani labari shine wa Allah madaukakin sarki kenan ko ko dai ki bani labari wallahi tallahi ki gaya mu dan wannan lamun din kaman lamul qasami ce ina fata mun gane wannan saboda ka ko dai ki bani labari ki gaya mun me ya faru ko kuma me ko kuma Allah madaukakin sarki masani mai ba da labari ya bani labari qultu sai ya shi ya rasulullah ya manzon Allah an gani za a ɗan faɗin inda inda na ɗan farka ni na ji baka nan tun ya ɗauka maka kama ya kaje wajen wata matan ne ashe ba wajen wata matan ka je ba fita kai shi ne sai na bi ka ga ina za ka da ka fitan ma na ɗauka za ka je ɗakin wata ne kawai sai na bi ka na fata an gane duk mai gaskiya kawai kishi ne kama ni na gane ne ka fita ɗaki na ina za ka ban sani ba ni ma na mika baya ina fata an gane fa akhbaratuhu al-khabara sai ta bai manzon Allah labari qala mai riwaya yace wace manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam anti sawadu alladhi ra'aytu amami ke ce wannan bakin dama da na gani a gabana yana tafiya qultu na'am nace eh ni ce قالت تشي فلهدني لهدة في صدري أوجعا سيما ظن الله يتنوشين هكا كرجينا يتنكئين هكا أوجعني ولن تنكئ ونسين جذافي كنا من ظن الله يمي يا جاوشي يا جاوشي أبو لدي أنقال أنا يتن تنكئ تاك يتوني تاك رجي ina fata an gane wannan qala sai manzo Allah ya ce da ita awananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu yanzu ke kina tsammanin Allah da manzonsa za su cuce ki ne kina tsammanin haka kina riya haka ne a ranki qalat sai ta ce mahma yaktumu an-nasu faqad alimahu Allah to ai duk abin da mutum ma ya boye Allah ya sani ba ku gane ba kun gane kuwa ba ku gane ba sa'i yana bacci to me ake nufi a nan shi ya ce mata sai ya tunkuɗe ta ƙirjinta irin gallacin ya ce wani yanzu ke kina tsammanin Allah da manzan za su cuce ki ne ita kuma ta ce mishi ahab ai kuma mai mutum ya ɓoye a zuci Allah ya sani yanzu kun fara gari ba ke yau ba ba ta yadda ba amma ɗabi'ar mata ne sai sun mai da martani su ma kina ai ba shi da tabbaci kina tsammanin cewa Allah da manzon za su ce ki ne za su zalunce ki ne su ci a to ai kuma mai mutum ya koyi a zuciya Allah ya sani mana wa ya sani kai ma kila ko da ka fitan kila kai ma ka so ka waske ne kai wani wurin kuma sai ka tafi wani wuri na fata mun gane wannan ta sani Allah ne ya umarce shi jenan din amma me mata ɗabi'a su haka suke ko da abu daidai ne su masu sun mai da martani sai sun dan caje ka to kada kuma ana cajin ka iye ma ni za ki ce ban da gaskiya kutumar a ina wane kai zagi kuma a'a yanzu ni duk shekarun da muka yi da ke baki da ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi tallahi gobe sai mun je mun shari'a sai na faɗa min babanki je ki gida kaza ina ba mutum ina fata an gane haka ɗabi'un mata suke in ka gama mace ba ta kishi a kanka to ɗayan biyu ne ko dai ba ta son ka ko kuma ɗabi'arta ya riga ya haura irin na mata ya fara zama irin ɗabi'ar maza ta yadda ba ta ba ta da yawan kishi da za ta iya bayyanawa ta iya dannewa ta koyi ina fata an gane shi ma namiji kuma yana da nashi kamar da wani malamin ke cewa inda namiji za a ce duk mata unguwan nan gaba ɗayan siyasansu ta fuska a ce ya taɓa kwanciya da su kwanciya aure to duk ran da ya yi wata unguwan ya ga wata sai ya kasa ido ko ba ka bane sai ya kasa ido ya kashe kwakwata ido ya ɗan ga wata kai wancan ina ma da za a ce ko kuwa ɗabi'a ɗaya namiji ne shi ma wannan kuma shi ma ba za ka iya raba shi da wannan ba sai dai akwai danniya akwai kawaici akwai ɗan controlling ɗin kai mutum ya ɗan danna abin da yake so ɗin duk yana so amma ya ɗan kawai da kai mun gane wannan saboda tsaro ba don tsoro ba Allah ta'ala ya sa mu dace to me ya faru sai ce mishi ab ai duk ma abin da mutum ya ɓoye ma ai Allah ya sani ehe Allah ya sani qala na'am sai ce mata eh fa inda jibrila atani to in baki sani ba malaika jibrilu ne yazo min hina ra'aiti yayin da kika ga na fitan nan walam yakun yadkhulu alayki a wannan lokacin baya so ne ya shigo wajenki shi malaika jibril baya so ya mi ya shigo wajenki menene yasa baya son shigo wajenta a wannan lokacin malamai suka ce shi yasa malamai ke cewa baya halatta mutum ya shiga gidan matarsa wani wanda ba kai ba kaninka ne wanka ne abokinka ne waye waye ya shiga gidanka a lokacin da matarka ba ta da hijabi baya halatta a wannan yanayin dole za ka shiga sai ka tsaya daga waje ka yi sallama ka ce in shigo an kintsa tukuna amma kawai kana zuwa ka fada ko gidan waye ko ɗakin mahaifiyarka ne haramun ne kai haka sai ka ɗan tsaya daga waje ka ɗan yi sallama sai ka ɗan yi jinkiri kaɗan ko da baka ce in shigo sai ka ɗan jiki ka ɗan tsaya ca shigo mana sai ka shiga dan za ka iya faɗawan ka je kuma ka ga abin da ba a so ka gani ko ba ka bane ba haka al'amarin yake jama'a to shi kashi malaka jibril baya son ya zo na na Aisha radiyallahu anha a lokacin da take tare da mijinta a lokacin da bata sanya hijabi ba so bai so ya shigo a daidai wannan lokacin ba shi da yace walam yad walam walam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki fanadani baya son ya shigo wajenki ne a lokacin ki riga kin cire kaya kamaji lokacin ki riga kin cire kaya an gani kin kwanta fanadani sai ainihin sai yazo ya kira ni wa akhfa minki sai ya buye miki wa ajabtuhu sai na amsa masa wannan kiran da ya min fa akhfaytuhu minki don haka sai na boye miki wannan kiran da malaika jibril ya min wa zanantu an qad raqatti sai dai tsammanin cewa ma kin riga kin yi bacci fakahari fakaritu an uqiwaki ni kuma sai ne kyamar in tada ke alhalin kin fara bacci wa khashitu kuma naji tsoron an tastawhishi ki samu kewa na rashi na yayin da na tashi tafiya an ce miki to cikin daren nan muna kwance a gado daya tare da juna sannan in ce miki yanzu an kira ni an ce in tafi wani wuri a wannan lokacin ki ko kin fara bacci kina dan ɗeba kewa a jikina misali to ba zan ji daɗin in zama na tashi kina baki a cikin kewa ni kuma na tafi wani wuri ba jama'a ku ji adalci irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace sai na ainihin wato kyamaci in tashe ka a in tashe ki a wannan lokacin in ainihin wato bakki a cikin kewa fa amarani an ati ahli al-baqiya yace da ni in tafi makabartan baqiya in je wannan wuri fa astaghfir lahum fa'astaghfira lahum in je in roƙa musu gafaran Allah to shine sai na tafi wannan wuri na je wannan makabarta ta albaqi'ul gharqad na je na roƙa musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala har ila idan muka li wannan hadisin jama'a a ƙarshen nan ya nuna cewa ashe asali a ga mata idan za su yi bacci su sa irin kayan da ake cewa kayan bacci amma wata malam za a je kwanciya da miji fa da kayan da ta yi ne da shi za su je kan gado rashin kan gado kenan wannan Allah ya kiyaye Allah ya kyauta ko ba ki da kayan baccin sai ki dan bar dan abin dan abin gar dan abin ga ko kuwa eh sai a je a lulluba amma yafi guda daya amma kin je kin kwanta kun yi kwanciyar yan marna za a ce kenan ba zama yan marna ba ko kowa ya yi abu kowa baya babu soyayya kenan wani ma ya manta rabon da ya ji ɗumin jikin matarsa sai ne ya ta macarkata sanyi ya kama shi ya jawo wannan ya jawo wancan Allah ya kiyaye Allah ya baka more wa kuɗinka yo imana kana da matar ga ka gata kuma ka za ka da wani macarkata ai su mata Allah ta'ala ya halicce su da wani dimi a jikinsu wannan dimin dimi ne na ɗabi'a duk yadda kake jin wani ɗari malam in aka sa maka wannan hitan sai ka jikka tsaf lahiya da ko ba ka bane ba mu da muke da mata mun san wannan eh amma duk waɗannan yaran da ba su aure ba sai dai mu ci Allah ya aurar da ku saboda haka haka al'amari ke jama'a kada ki ce za ki ji shimfiɗar mijinki a wannan yanayin an gane wannan ko allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan kenan jama'a to shi wannan hadithin jama'a da malam ya kawo mana akwai riwaya kuma ta gaba wacce ita za mu karanta sannan sai mai ƙarin bayani gaba ɗaya game da hadithin da riwayoyin gaba ɗaya su iri ɗaya ne ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace malin ya ce khalafahu hajjajun hajjaju ya sabawa wani ya sabawa abdullahi ibn kathirin a riwayarsa an gane wannan وكي خالفه حجاج فقال عن ابن جريج yace shi kuma ya samu labarin daga ibnu jurayj shi kuma daga wa ibnu abi mulaika kina ya saba abdul razzaq a wannan me a wannan riwaya ta shi kamar da wancan ya kace khalafahu abdul razzaq ko eh saboda haka kun ji wannan riwaya din hadisi ne kuma ingantacce yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim الثامنة الثامنة والعشرون حديثنا عشرين تقص قال أخبرنا يوسف بن سعيد ابن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس ابن مخرمة يقول إمام النسائي مالم يوسف ابن سعيد ابن مسلم المصيصي يا بام الأباري شكما يتشي حدثنا حجاج شكما يتشي حجاج يا بام الأباري عن ابن جريج شكما لقى ابن جريج قال يتي أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة عبد الله ابن أبي مليكة يا با ملاباري يا با نلاباري أنه سمع محمد بن قيس شكما ياجي محمد ابن قيس ابن مخرمة لم مخرمة يقول ينا شوى سمعت عائشة رضي الله عنها ناجدنا عن عائشة ألا يقارى متى يدى تحدث tana ba da labari ƙalat ta ce ala uhaddithukum anni wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bana ba ku labarin abin da ya auku tsakanina ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba qulna bala muka ce kwarai muna so ki ba mu labari qalat tace lamma kanat laylati yayin da ranan kwana na yayi allati huwa indi a ranar da manzon Allah ke daki na ta'ani annabi sallallahu alaihi wa sallama tana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama in qalaba sai manzon Allah ya tafi tinkaro ya taho daki na da ya shigo fa wada'ana alaihi inda rijlaihi sai ya sanya takalmansa a wajen kafansa wa wada'a rida'ahu sai ya aje zaninsa wa bataba tarafa izarihi ala firashihi sai ya shimfida gefen kwarjallansa akan shimfidarsa falam yalbath bai jima ba illa raitha ma dhanna anni qad raqadtu sai gwargwadon yadda yayi tsammanin cewa bacci ya fara dauka na na riga na yi barci ثم انتعل رويدا sai manzon Allah ya sa takalmin shi a hankali shine ma'anar ruwaidan sai ya sa takalmansa a hankali wa akhadha rida'ahu ruwaidan sai ya dauki zanin sa ma a hankali thumma fataha al-baba ruwaidan sannan sai manzon Allah kuma ya bude kofar sa a hankali an gane wannan ko wa kharaja sai manzon Allah ya fita fa ajafahu ruwaidan sai manzon Allah kuma ya jawo kofan a hankali ya dawo da ita ina ganin haka waja'altu ridai ni ma sai na dauko zani na kwarjalli na sai na sa wace waja'altu dir'i fi ra'si ko haka ne sai na sanya ainihin wato zani na akai na mana sai na daura dan kwali واختمرت sannan kuma na sanya cikakken tufafi na sanya tufafi na na sanya ainihin wato hijabi na wa taqanna'tu izari na dauko zani na na sa ma'ana in za a kwanta bacci duk waɗannan abubuwan an yi me an cire san aji to haka mata ya kamata su zama saboda ka ke mai kwana da kaya a jikin kinji ba haka ake yi ba in ba ki iya ba ki koya daga yau ki ce mijin ya siya miki kayan barci in bai saya miki ba ki yi adashi ko kuwa in ya hana kuma sai ki sai da za ku irin naku na mata ki ɗan yi cire-cire ki sai kayan bacci ko kuwa a yau kayan baccin wa zai amfana shi amma wani saboda tsabar ruwa malam ba zai bayar ba malam akwai mutane marwata ba wallahi malam akwai magidanta marwatan gaske nera matarsa ba ta iya ci ba inda mana abincin gida bane ko na sayan sabulu ko na omo ga wanda ke sayan omon kenan ma an gada wannan yawwa akwai wanda an ce shi hashin kafa sai ya kirga ba ya kirga kwaya kwaya ba ina nufin ya auna gwangwani daya wannan nawa ne gwangwani biyu kima bi ci gwangwani uku ba gwangwani ɗaya ba gwangwani ɗaya nawa gana abdallah gana abubakar gana zara gana wani ya dinga auna ake sai ya gama auna shi to yau gwangwani bakwai ne kin gade wani baya nan ya tafiya yawwa saboda haka shi an sar na shi rabon a dafa iyaka wannan shaba mai gida kan zama yin baki na ruwan da baki Allah ya garamcin da su ne ka Allah ya kiyaye wannan shine asalin zumbulin ko ba ce mai ka kada ka auna mata abinci ba ba wanda ya kada ka auna abinci amma dai a ɗan sami a ɗan sami ƙari yanzu kai ka fita sai uwarka ta zo kuma ba na ta a ciki iyaka ne yaranka ne kuma sun cinye ya za yi ita kuma ga nata a kwananta ya ɗan rage za ta ɗan ƙara haskin ta ɗin cika sai ga mafi ka ta zo yanzu ya kake so a yi sai ga kanwarka ta zo ya za a yi wani ko nashi aka ɗauka aka ba mahaifiyarsa ya dinga bala'i kenan yanzu duk abincin a rasa abincin za a ba da sai na na ji na gama shawayi wa mace abincin ki ɗauka abincin yake ba wata Allah ya kiyaye ka san marowaci malam bai da mutunci galibi duk marowaci zaka tada bai da mutunci komai zai iya yi akan kayansa ko ba ka bane ba ku taba ganin marubuta irin wannan bane ko ya shiga ya auna manja sai ya auna gongon daya ishe da gida dan kara mana an ba za a kara ba kin sai da ake siya ne idan zaro idanu laikiyayi ya fi dai a ce an ba matan training na yara su yi a ba su sarrafa yadda ya kamata insha Allah ba za ta yi maɓanna ba in kuma ka zo mabarna ce ne ɗabi'a ta ne barnan to sai ka dinga auna mata gurgurdan abin zai ishe su shi ne abin da ya fi amma dai ya zama yana ɗan zoɓawa a kan buƙatar yau da gobe saboda wani ka iya shigowa wasu ma makota ne ki je gidan wancan da Allah in ta ɗan yi abinci ɗan san mana ana samu ko ba a samu dan ya zama makotan yanzu in ba kin aika ba to da wuya a san halin da kike ciki ba haka bane ba amma dai yana da kyau makwabci yana ne yana muraqaba yana lura da yanayin yanayin da makocin sa ke rayuwa ce ko da ba wai ko da yaushe ba dan lokaci bayan lokaci dan aika musu dan kaza dan kaza dan kaza a dan hada gaisa ya rayuwa ya kaza ya kaza to sai dai akwai ta matsala guda daya al'umma Hausawa da zaran Allah ya baka arziki to kowa sai tsine ka anguwar duk abin da kai laifi ne in ka zo wucewa da mota ba ga mutum ba shi ya ƙi mun sallama inda da dare ce ka hasi shi da fitila da gangan kai ko ba ka bane in wani abu ne ce sallah guda ma ko ya zo ya duba ni ni ne ke sanje gidan shi an tarka mai girman kai Allah ya kiyaye ko kuwa ai ya san ina nan ai ya san ina bukata bai kawo min gida ba abubuwa irin waɗannan da yawa ba a haka jama'a a rayuwa ba ka ɗaukan karar tsana ka ɗaura wa mutum akan dukkanin al'amura shi yana sha'anin da yake gabansa yana da ‘yan uwa yana da uwa yana da uba yana da abokanai duk waɗannan ya manta da kowa sai ya makala zuciya shi da kai ai ka'idar rayuwa duk mutumin da kake yawan ganin shi da gobe ba ka manta da shi yanzu ranar zo karatu nan na duba nan magama Ismail sun ci wai na ma Ismail lafiya kuwa bai zo masallaci ba kwana ba haka bane ba in an zo in na duba na ci a ban ga alhaji ba kwana biyu a masallaci ko lafiya bai zuwa jin karatu haka ne ko ba ka bane ina zo na duba can angul din na ga ban ga sani ba sai sha'a lafiya kwana biyu to ai na san ko da yana da aiki ma yakan zo da ya sallah sannan ya dan tafi ba haka bane ba ma'ana ina ganin shi kullum na ina lura da yanayin sa randa naga ya taso yana dingi shi ko na sha'a lafiya yau me ya faru ne ice na dan bige ni kaza da kaza in akwai abin zai taimaka maka da Allah ga 500 a dan sai magani Allah ya sauke ba haka ake yi ba to amma kai ba za ka je inda yake ba kai ba za ka zo ko gaisuwa ce ta mutunci ma a yi ba kuma ko da ka girme shi ai ba shi ya yi wata hausa ko ya ce wai a banza talaka ya girma sarki ko ko a gane biyayya ba yawan shekaru ba ne mulki ne to shi ma wancan din wadata ne in Allah ya bashi a fannin wadata shi yayanka ne amma dai ka fi shi yawan shekaru Allah ya sa kun gane yaran nan to ko a gidanku ne haka ake yi ana bin me ana bin me tulu ne a yi me a sha ruwa eh so kaga wannan shine tsarin rayuwa jama'a saboda kamar za a kyautawa mata a siya musu kayan bacci a dinga siyan zanin gado sabo ana ba matan nan a dinga canza filoluwa bayan wasu 'yan shekaru duk kayan jin daɗi ne aiko aka je ka ta wahala ka dawo ba filo a gida malam ka kwanta wuya ka tashi duk a sassan ƙari ka ta juye juye wayo Allah ba na iya waiwayawa ai ba filo ne eh kuma ka ce ka ce mata ba filo a ɗakin naki wa zai siya mata filan in ba kai ba kai za ka siya kai ne mai tsalle da ɗaki da garan da aka kawo maka na gara kai za ka canza ile da ɗaki kai za ka fintin ɗaki kai za ka canza kujeru eh kai za ka sa satellite kai za ka sai tv ehe kaka ce dole ta zo da shi ko wace me yasa kina ganin kowa yana yana zuwa da kaza ke biki zo min da kaza ba sannu in ban da ba haushi wa ke wannan gadan da za ka kwanta a siya ma tukunyin da za a ma girki a siya ma garin da za a kwanta ka more a siya ma abincin da za ka ci na tsawon wata uku a kawo ma manjan da za a sa a kawo da magi da da da kai malam alherin Allah ya kai gaba haushi ina kokari malam shi yasa an kaje wani wanda suke da wata ɗabi'a da ba irin wannan ba sai ga mutum ya za ya za wujiga wujiga malam Allah da kama zaune a rayu ya ce komai kai za ka yi kwali daga su ka gani su yarabawa haka suke yi dama ba ruwansu bayan Allah komai kai za ka yi kai za ka yi na gidan kai za ka sa komai a ɗakin kawai mata za a baka jikau komai kai za ka yi in sun ga dama ne ka a cito a ɗan siya mata ɗan kayan kicin ɗin ta zo da shi da wani ɗan gudunmawa za su ɗan mata a gidansu ta zo da shi amma komai kai za ka yi tsariyar bani wannan za ka yi ke kamata ka aura mana ko kuwa kwarai da gaske dama haka ne ai an kani mutum yana magana ba a ma kawo kaza ba to rago ne malam eh kaga za ka yi gwargwadon iyawanka ne shi za su ba ruwan suka tifa ɗaya ne a ɗakin da ɗan rishi ɗin karɗan mai shi kenan za a baka mata ku je ku zama Allah ya azanta ku kawai haka ake yi kuma sai Allah ya kawo arzikin da ana gidan haya daki daya a koma shi da falo ana nan ya sai fili yana sana'a ya gina gida ya yi waye amma shi wani an kawo mishi gara ya cinye ya bai yarinyan da wahala ya tafi benin kwana biya ta fatakwal jibiya ta fi ikko shi kenan ya ban musu yansu ai ta waya malam duk sati a ce ya dan turo 300 shi kenan kuɗin cifin da ya turo da shi dama ce kun ba rago ne so daga iyaye gaskiya a daga bincin sana'an yara kafin a ba su aure idan akwai yara da yawa waɗanda ba su isa auren ba shi ma ya san bai isan ba kawai dai kan zagi ne ya ga kowa yana aure ɗauka ya isa so daga ku samarin na barin gaya muku ba balaga ba ne isa aure ehe ko kuwa sa'i a musu bayani haka ne zance yake ba gemu ba ne yawwa ba kuma gashin hamata bai da gashin gaba shi ne cewa wani ya isa aure a'a akwai wasu basic responsibilities da ya kamata mutum ya zama ya iya ɗauka kafin ya auren ya zama kullum ka tashi da safe ka san ina za ka kana da abin da za ka yi kullum ɗan wani abu ya ɗan shigo ko kuwa sannan kana ɗan iya taimakawa tsohuwarka kana iya ɗan taimakawa ɗan uwanka kana iya cirewa dai kai wata hidima da za a gane cewa wane yana samu to ana sa ran za ka iya yin auren amma dan abin da kake samu bi ta kara karya ba kai ma ba iya kosar da kai ya samu matsala to sai ka nemi sana'a ta yau da gobe mai dan kwari to sai a baka aure kenan amma baka iya komi baka komi akwai damuwa Allah ka shirye da mu kada kuma jinta abin nan ina muka tsaya an ga yaran suna ta min dariya ina muka tsaya yawwa ta ce waktamartu ko sai na sanya hijabi na wata ƙannatu izari na kuma ɗaura kwarjallina wanzalaktu fi athirihi sai na bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja albaqi'a sai manzon Allah ya taho ya tafi can makabartan baqi'a farafa'a yadayhi thalatha marratin manzon Allah ya daga hannunsa har sau uku kaga kenan ya dade ita ma ta yi bi ta dade tana jiran shi daga in ma zai dawo to ta ina zai dawo kuma yau ta sabuwa ko eh hankalinta dai ba zai kwanta ba sai ta ga ya dawo zuwa gare ta me ya faru wa aqada alqiyama manzon Allah ya tsawaita dadewa wajen tsayuwar nan thumma harafa sannan sai manzon Allah ya juyo fanharaftu ni ma sai na juyo fa asra'a sai ya fara sauri fa asra'tu ni ma sai na yi sauri wa harwala sai ya fara sassarfa yana fofoti ko fa harwaltu ni ma sai na fara fofoti fa ahdara sai ya shigo gari fa ahdartu ni ma na shigo wa sabaqtuhu amma sai na yi mazanar gashi fadakhaltu sai na kwanta sai na shiga daki na falaysa illa an yadtaja'tu ban yi wata wata ba nan ta ta kawai sai na kwanta a gado fadakhala wannan fa'u din taqdil fawr nan ta ki shi ma sai shigo dakin ba inda yaje kawai sai shigo dakin faqala sai yace da ni malaki ya aisha me yasa miki ne yake aisha haishan rabiya na ji kina ta numfarfashi kina ta ainihin wato daga cikin ki yana kumbura yana sauka kina ta haki me ya faru da ke ne qalat tace da shi la ba komai nothing ko haka bature ke cewa ba nothing ba nothing ba wannan ya zama ba ma san me kai ba iyamarin cike komai dan shi yare yana da ka'ida ko misali a yarbanci ne ka zo kai gaisuwa ka ce sai ka ce eh karo sai a ce kai wannan lafiyar shi kwa da su sai ka bi tsarin da ake faɗa an gane wannan yawwa ba kawai kana fulata ni bane kawai za ka je kana kana kana gaisuwa kana abin nan da abin nan ka ce kuma wai kaya faɗa daidai ba zan faɗan ba ya ana ta jira wa iji to sannan ku so yare yana da ƙa'idar shi da tsarin shi ko a larabci ne akwai abin da ka faɗa to ba dai ka faɗa ba misali in za ka yi tambaya misali mutum sai zai tambaye ka shin ka je gona jiya kawai sai kuna magana sai ce maka shin ka je gona jiya tabbar da bai ce kun gane karatun kuwa eh ka'ida kenan ma'ana ka faɗi maganar amma ba a gane me kake nufi ba ɗaya ne da abin da wancan ya faɗa amma yanayin yadda ka faɗa ɗin akwai da tambaya ne akwai abin da kake roƙo ne nema ne akwai da kuma a'a ba neman ba ne kawai Allah ya sa mu gane karatun to haka al'amari ke jama'a yare yana da tsari da accent da phonetics and phonology da yadda ya kamata a yi shi ina fata an gane akwai abin da ko ka faɗe shi a yare to kuma baka faɗi abin da ya kamata ba ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace misali yanzu kana son akwai ka ta tsinki kana son a taimaka wajen kama ta me zaka ce wanda zai taimaka maka kamo min ita ko ko shawo min kanta wanda zaka ce ta yani kama ko ko shawo min kanta shawo min kanta da kace shawo min kanta ya san cewa kana son kama ta ne so shi ma ya san in ya shawo kan nata kama ta zai kai ma me za ka yi amma kana ce mishi ta yi kama ta zai ce kaf kawai na tsaye da kana wani umarnin in ta kama can da yawan ka yi ka bita ko to haka ne Allah ya sa mu dace malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta qalat tace mishi la kun ga wancan Ibrahim tace la shay la shay'a ba komai amma ne yace to la ba komai a'a kiga yan mana me yace ba komai an gani qala sai mun Allah ya ce mata la tukhbirinni wallahi ko dai ki bani labari aw la yukhbiranni al-latif al-khabir ko kuma Allah masani game da al'amuran bayi mai ba da labari ya ban labari ƙultu ya rasulallah sai ce ya manzon Allah bi abi an wa ummi na ba da fansan uwata da ubana gare ka ya manzon Allah fa'akbartuhul khabara sai na ba shi labari ƙala ya ce fa'antis sawadun ladiyar aitu amami ashe ke ce wannan bakin da na gani a gabana qalat na'am tace kwarai kuwa an gani falahadani fi sadri lahdatan aw ja'atni sai manzon Allah ya tunkuɗe na kirjina irin tunkuɗe wanda sai da naji zafi a kirjina thumma qala sannan sai ce da ni azananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu yanzu kina tsammanin Allah da manzansa za su cuce ki ne? Qalat ta ce, Mahama ya kutubun nasu faƙaɗi alimahullah, ƙohuli, duk abin da mutane ke ɓoyewa a zuci Allah ya sani. Mata ke nan bayan Allah, ta faɗi ya faɗi nasa ita ma ta yi me? Ta faɗi nata, to kada ka ci kuma ba ta da damar ta faɗi natan. Dan me za ta faɗa kai wannan reni ne, a'a, ba a haka kaga manzo Allah ya ce ke ni manzo Allah in ce miki Allah ya ce ki ci kaza kin halaka ba wannan bai ce mata mara mutunci irin yadda ake yi mara mutunci ci mutuncinta ka ci mutuncin iyayenta ka zage ta tsaf zage na rashin mutunci malam ba a san namiji da wannan ɗabi'ar ba laysa almu'minu bi-ta'an mu'mini ba mutum bane mai yawan suka wala la'an ba mai yawan zagi bane mai yawan ashar malam wala fahish ba mai yawan fadin bakaken maganganu bane wala mutafahish ba a san musulmi da yawan fadin zance irin miyagun zantuka na batsa da maganganun banza ba amma sai Allah ya faɗi a wani hadisi ma na muslim cewa inni lam ub'ath la'anan Allah bai aiko ni in zan mai yawan zagi ba an gane wannan kai Allah ta'ala ya samu dace tace da shi mahma yaktumun nasu faqad alimahu Allah ai shi ma dina ta da Allah ne ko ita ma ta rama mata ce da miji yadda zaka gane wannan randa aka samu sabani ta bata mishi rai yaje kira babanta ya ce mishi zai sulhu ya fara bashi labari to wannan ya taka kaji kaji kaji kaji abin da ta yi cike shika mishi kaza sai ya kawo hannu ya kawo duka sai kuma ta gudu bayan manzo Allah ta yi ta makale a bayan shi sai kuma manzo Allah kuma yana a ba ba ai bai kai haka ba ai ni kira kuma ka zo ka sananta kuma za ka kawo duka in a ya hakuri Allah a ba to a bazance haka a bazance haka kun gane ko abin da aka yi ma'ana ashe kakan iya kai karan mutum ba dan kana kin shi ba kana son kayanka so kake a gyara ma shi dan ya kara maka dadin me dadin zamantakewa ina fata mun gane wannan yanzu kaga abin ya faru ta kuma bayan wa ta makale yanzu waye kuma yana kare ta mun gano nan jama'a na'am yawanci yanzu ba za a matan ba sa su ga gaban miliyan sun wani ɗaya su mutu da bin gyara sun tsaka cewa ƙarfi a kuma suna ta hawan tarire da wani ɗaya
ba haka bane ba haka bane ma'ana mu a karan kanmu akwai laifin da ba ma iya fahimta cewa wannan ya kamata mu sasanta ne tsakanin mu da ni da ita akwai abin da bai kamata ya kai zuwa ga iyayenta ba to kai kuma tun da kaga ana mata fada sai ka dauka cewa duk abin da tai ma kawai sai ka je ka kai kara to iyayen na na tafi su ma su gaji da kai akwai lokacin da kaje kai karan a ce to za mu shi ta mata fada kuma su kyale ka a yaran nan ma na je na gaya ai na gaya kika ji amma shi to yanzu alaji baba ranar fa na kawo kayan ta fa ta ce ko magana baka bata ba kaji yanzu an zo ana tuhumar iyayen ne a akwai abin da kai da ita ne za ku zauna a ɗaki kai da ita ana shan shayi ana ɗan cin nama ana ɗan shan ice cream ana ɗan cin shawarma sai a shirya ina fata mun gane wannan eh a shi tuwon nan malam ba kwa ke san shi malam shi yasa ba na san ambaton tuwon nan wayan tambaye kamar sa'i yaushe rabon da ka siya mata shawarma kaji ko bi ba zan shawarma ba eh to akan dan sai irin waɗannan dan ice cream haka dan yogurt haka wani dan bako dai sai a dan sai a dan na dubu ɗaya dan dubu uku sai a dan kai mata a ce wannan gashi na kawo miki ne masoyiyata ke ma ki dan shake ji yadda ake ji mutanen gari suke ji akwai laifin da an maka a take za a yafe maka shi amma gafara ina fata an gane ko ka je wajen su makotansu alkufi nan ka nemo ta kaza da kwalwa eh a gyara ta da komi ka kawo da kayan cefani da ɗari biyar ka ce wannan ai cefani ne wannan kuma a gyara mu ɗan abin nan a kaji kaji wai da sallah ko kuwa ya da sallah cin kazan sai sallah ta yi ai ya kamata duk wata a ce ko bayan wata biyu dan wata uku haka a ɗan siyo ɗan kan awaki a siyo ɗan kaza a siyo su ɗan kifaye nan ɗan sukumbiya kamar ƙwaya uku a zuwa ɗan gyara a ɗan yi banda yara su ci ita ma ta cike maka ci wallahi sai kaga arzikin da Allah ya baka yana ƙaruwa malam ahmad tijjani gurin ya yi wata magana ranar ina kallon wani shot videos ɗin shi ke cewa mafi yawa daga cikin mazaje na ƙasar hausa ƙuntatawan da Allah yake man arzikinsu sanadiyyar kuntatawa iyalinsa ne haka ne ko ba ka bane za ku yadda da ni in ka ga abin da mazaje ke ci a waje ba sa iya badawa a gidansu saboda haka yanzu wata rabon da a sai dankalin turawa a gidanta a ci dankalin ɗari biyar nan na Allah ta'ala ko dankalin dubu ɗaya wani ba zai iya cewa amma wallahi a wurin mai shayi zai kashe dubu ɗaya ɗari biyar har ya siya wa abokanansa amma a gidansa ba za a ci ba ƴaƴansa duk inda suka da kan tura kamar sun ga wani gwal shi yasa wani lokaci irin yaran nan ba a san zuwa unguwa da su ce ƴaƴan wance ta ai in dai an zo ci abinci kuma su iyaka ai da sun ga shinkafa kamar sun ga wani nama saboda Allah a ci tuwo dumami da safe a ci da rana a ci da daddare a babawan Allah wace irin rayuwa ce wannan tsakaninka da Allah in kai ne aka maka zaka ji daɗi zama zaka kamar dan bursuna tsuru tsuru zaka yi kuma haka ana sa ga matan da kyau yana son ya dawo ya huta a jikinta yana son ya ganta ta dan murje ta yi kyau da ya ga kai wani gaskiya matan kan nan gaskiya tana kyau matan naka a ba kyau bane kawai akwai abinci mai kyau kuma mace in ta rasa abinci mai kyau lalacewa take dukkan ta wallahi wallahi sai ta zama mummuna kaga idan za su yi zuzun fada kwari malam Allah kiyaye bar wannan zancen mu karasa hadisin amma da kila da muhimmanci ko bai an ce wasu maza suna ɗan gyarawa hankali a hankali dama karatu haka yake wani ya ɗauka kawai wahayin tuwo aka yi masa shi ya ba ta tuwar shi ya ci daji a waje baya gane ba Allah ya kiyaye shi kenan me ya faru qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ma za a bashi kyautan masara za a bashi a waje babu abin da za a ci a gidan amma la ya gummace ji sai da wannan masarar ya ci dadi ya hana iyali ana samu ko ba a samu wani za a iya bashi kyautar shinkafa mudu biyu mudu uku ya kai gida a ci amma sai ya sayar a hanya ya sai masa rago ya sa aljihu ya je wajen mai shagi ana samu ko ba samu malam da yawa ana samun irin wannan wani wace irin mugunta ce a yi juyin juya hali mai ita kuma matan ita ta kuma kai ka kuma mata ita kuma mijin ka gani za ka kare da yaran a gidan awa ɗaya mai kyau in ta baka da yaran ka har gitsa ka ba za ka ƙara mai mara abu maka yara ba wallahi ko kuwa to ma baka da nonon da yaran zai sha a matsalar farko ke sai ka ji ka siyo madaran nan ko ka ɗaura ruwa a gawayi ka hura ka yi fifita ruwan ya ɗa abin nan ka dama ka kuma zo ka fifita ya kuma yi sanyi sannan kuma kana ba da kana ba shi na kana ba shi yana furzowa a bakin ya kisha shi bai ji siga bane komai uhu mun maka gani ba kai kuma ta Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka wa iyamu da alkhairi wallahi sun yi aiki malam ba ka gana ka sai kaya faɗa naka wata ranar ya gana kawai har gitse ya hana ku bacci haka kawai ka iya rafa mugaye ne wani lokaci Allah ya malam Allah ya malam yaro in ya so tsiya ka Allah ya kiyaye Allah ka mai ayyama albarka to shi kenan qala yace da ita fa inna jibrila atani hina ra'aiti jibrilu ne ya zo min yayin da ya ganki walam yakun yadkhulu alayki kuma ya ga cewa ba zai shiga wajenki ba wa qad wada'ti thiyabaki alhali kin riga kin aje tufafinki kaga kenan wannan yana maka cewa kada kowa ya shiga gidanka wajen matarka sai yayi sallama ya nemi izini saboda ku ma shiga gidan mutane ku sani wannan ita ce ka'idar in ka je kai shi assalamu alaikum ka bubbuga da kyau wane ne ka ce ni ne wane in shigo na kawo saƙo ne sai ce ku to ɗan jira to shigo wannan shi ne musulunci jama'a amma irin faɗa da ake wannan maguzanci ne maguzanci saboda ko kai ustazi ne wai kai wai kai ka arena ka waye kai shi kabilu kan Allah mala Allah ya ce zalikum azka lakum wa athhar wannan shine fi tsarki gare ku shi yafi dacewa da ainihin wato ɗabi'a ta ƙware wa qad wada'ti thiyabaki alhali ki riga kin cire tufafinki fanadani sai ya kiraye ni fa akhfa minki sai ya buye miki fa ajabtuhu sai da amsa masa fa akhfaitu minki amma sai ainihin wato na buye miki ma'ana nayi sanda na fita a hankali a hankali wa zanantu an qad raqatti nayi tsammanin ki riga kin yi bacci ne wa khashitu an tastawhishi naji tsoron kada in tashe ki ya zama na dauke miki bacci fa amarani an ati ahli albaqi'i sai ya umarce ni in je wajen mutanen ke kwance a makabartan baqi'a fa astaghfira lahum roƙa musu ainihin wato gafara ina fata an gane wannan hadisin imam an-nasai ya fitar da shi a cikin as-sughra laban hadisi na 2039 da laban hadisi na 3900 da saba'in da hudu hakanan imamu muslim a lamban hadisi na ɗari tara da saba'in da hudu hakanan ainihin wato a wasu da yawa daga cikin malamai sun fitar da wannan hadisi allah maɗaukakin saki ya datar da mu za ka jama'a kun ji saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan insha allah ta'ala mu ɗana gobe mu ɗana gobe tun da gobe ranar demokuraɗiyya ce ko gobe akwai hutu saboda haka gobe insha Allah ta'ala sai mu zo mu dan dora mu fitar da darussan da ke cikin waɗannan hadisan mu fahimce su fahimta na zamantakewa sannan sai mu dora insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sa mu tare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka daidaita mana iyalanmu da zuriyar waki daya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah muna roƙonka ƙara mana yarwan arziki ya Allah muna addu'a ga wannan gwamnati sabuwa da waɗanda muka zaba da waɗanda aka kakaba mana da ƙarfi Allah ka taimake su Allah ka yi musu jagoranci na ƙwarai Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka sa su tausaya mana Allah ka sanya musu tausayin talakawa a zuciyarsu Allah ka hana su bin son zuciyarsu da abin da su suke so na ƙashin kai Allah ka sa duk abin da za su yi ya zamto abin da zai taimaka ne wajen samun al'umma saukin rayuwa da koyarwa arziki Allah muna roƙonka ka yi mana jibi na alkhairi Allah ka yalwata mana arziki ka ba mu damana mai albarka ka sanya wa kasuwancin mu albarka ka sanya wa ƴaƴan mu albarka ka sanya wa ilimin mu albarka Allah muna roƙonka ka sa mu kyakkyawan ƙarshe marasa lafiya mu gidaje asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya masu cikuna Allah ta'ala ka sake su lafiya kowa da bukatar sa alkhairi Allah muna roƙonka Allah ka biya mana wa sallallahu sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته